والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهدوا قوة تقوس shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukari kitabu tafsir tafsir suratu tauba za mu tashi fadin allah ta'ala a babin da ke magana akan fadin allah ta'ala saniya sunaini izhuma filgari mun fara shi za mu tashi hadisin abdullahi ibn muhammad ne ko ko na gaba ne ma hadisin abdullahi ibn muhammad قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج دوغون حديثنا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ko kuma ka faro daga ɗayan abdullahi bin muhammad ɗin gajeren nam alhamdulillahi wa dawa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس قال حدثني ابو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في الدار فرايت اثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رآنا لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير فقلت أبوه الزبير وأمه أسماء خالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية فقلت لسفيان إسناده قال قال قال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن زبير ولم يقل ابن جريج
طيب يا كاو حديث عبد الله بن محمد malamin sa na farko na biyu ma abdullahi ibn muhammad ne abdullahi bin muhammad al-jufi al-musnadi malami ne na imam bukhari sananne ne ya kawo kissar farko da anas dan malik yake cewa abubakar ya zantar da shi radiyallahu anhu dangane da kissar da suka tafi hijira da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntuma annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghari na kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a kogo غار غار saur kenan kogon saur غار saur an gane ko wanda yake bayan maka hanyar yaman yana hanyar yaman in za ka tafi yaman za ka fita ta wannan kogon anan yake lokacin da za su hijira ta nan suka biya suka ɓuya wa kafirai ya ce fara'aitu asarar mushiriki na sai na ga alama ko na ga takun mushirkai kafirai kenan waɗanda suka biyo su don su cutar da su sun shiga sun hau saman kogon suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar don su cutar da su ga shi kaga gudu za su yi su bar garin makan amma da yake shi kafiri kafiri ne duk da haka ba su kyale su ba sai da suka bi su don su samu su yi musu ta'addanci ga shi dai barin garin za su yi su bar musu makan amma ba su kyale su ba amma allah ne mai kare musulunci kuma allah ne mai kare gaskiya sau da yawa makiya allah suna suna kulla sharri da makirci da yawa da musulmi ba su sani ba amma allah cikin kulawarsa sai ya ba wa addininsa kariya ta yadda su kansu musulmin wato ba su sani ba sai dai su ga Allah ya kare su tabbas da a lokacin sun haɗu da su to da sai dai wani labarin ba ba wannan ba tunda ba kowa daga su sai su su kuma suna ɗauke da makamai su kuma su manzo Allah sallallahu alaihi kokari suke su fita Allah ya kare su saboda addu'a wannan yana nuna muhimmancin mutum ya zama mai roƙon Allah mai neman taimakon Allah da kulawarsa a cikin komai abubakar ya ce ya rasulullahi lau anna ahadahum rafa'a qadamahu da ɗayansu zai daga diddigensa ya leƙa ƙasa ka duba fa suna cikin kogon su su annabi da abubakar suna ƙasa tunda kogo ne suna wani lungu a ƙasan kogon su kuma kafiran suna sama da su da da Allah ya ƙaddara wani ya leƙa ƙasa da ya hango su amma sai Allah ya ɗauki hankalinsu da tunaninsu suka yi ta kallon gefe-gefe suna ta kallon gefe-gefe suna duba sama suka kasa duba ƙasa shi ne abubakar ya ce da ɗayansu zai ɗage ƙafarsa to da sai ya ganmu da tabbas sai ya ganmu lau anna ahadahum rafa a ƙadamahu la ra'ana ko ra'ana annabi ya ce wa abubakar ma zannuka bisnaini lahu thalithahuma me kake zato dangane da mutane guda biyu yana nufin da shi annabi da abubakar su su biyu ne a lokacin allah shi ne na ukunsu ai akwai annasir akwai alma'una taimakon allah a tattare da su ai kuma hakan aka yi allah ya kare su suka gama kewaye-kewayensu suka kama ya suka fita ba su gansu ba Allah ya ba mu kariya da kariyarsa na'am na'am eh kwarai kuwa kwarai kuwa duba dai irin matsayi na abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai da kirji ya ce kaza ba ya nuna tsoro kenan wannan yana nuna mutum ya zama yana taka tsantsan mai kiyayewa lamarin Allah yakan yi maka hukunci wani lokacin wanda ba ka tsammani amma dai ana kyautata wa Allah zato eh ana kyautata wa Allah zato kuma Allah bai zai tozartar da masu kyautatawa ba inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin ko ajra man ahsana amala to sai riwaya ta gaba ta abdullahi ibn muhammad daga ibn uyayna sufyan kenan daga ibn jurayj shine abdullahi ibn abdulmalik abdulaziz abdulmalik ibn abdulaziz daga ibn abi mulaika shine abdullahi ibn abdurrahman daga ibn abbas قال حين وقع بينه وبين وبين ابن الزبير ya faɗi wannan magana yayin da wani abu ya shiga tsakaninsa da shi da ibn zubair sai ya ce to na farko dai shi abdullahi ibn zubair babansa zubairu ne ibn al'awam abuhu zubair wa ummuhu asma mahaifiyarsa ita ce asma 'yar gidan sayyidina abubakar wai don a nuna matsayinsa innarsa kuma na na aisha na na aisha yar uwar mahaifiyar wato abla bin zubair ne jadduhu abubakar kakansa kuma sai na abubakar ne wa jaddatuhu safiya kakarsa ta bangaren mace kuma safiya fa qultu li sufyan isnaduhu me ingancin wannan isnadin isnadin wannan zance kala haddathana sai ce wani ya gaya mun yace naka ne fashagalahu insanun sai bai karasa gaya masa isnadin ba sai wani ya shagaltar da shi walam ya kul ibn jurayj bai ce haddathana ibn jurayjin ba bai ce ibn jurayj ne ya gaya mun ba um, abin da ya faru shine wani abu ne ya shiga tsakanin tsakanin abdullahi ibn abbas da kuma abdullahi ibn zubair akan mubaya abdullahi guda biyu abdullahi ibn abbas abdullahi ibn zubair bisababi albaya um, asali yadda malamai suke faɗa shine shi abdullahi ibn zubair ya ƙi ya yi wa ya ƙi ya mubaya'a wa yazid ibn muawiya yayin da babansa ya mutu a muawiya kenan musa akwai lokacin da aka yi wa yazidu dan gidan muawiya mubaya'a to a wannan lokaci shi abdullahi ibn zubair sai bai yadda ya yi mubaya'a wa yazid ibn muawiya ba kuma a haka ya doge aka yi mai mubaya'a ya ƙiya masa har sai da yazidun nan ya rasu hatta mata yazid sai da yazid ya rasu ana nan sai shi abdullahi ibn zubair ya yi kira ya ce a zo a yi masa mubaya'a a matsayinsa na khalifa tunda yazidu ya rasu shine sai ya zama shine khalifa mutane suka zo suka yi mai mubaya'a suka yi masa da'a mutanen hijaz da mutanen masar da mutanen iraki da khurasan da mutanen sham da yawa daga cikinsu da wasu daga cikinsu da yawa ana nan sai marwan shi kuma ya samu galaba a kan mutanen sham mana ya zama yana mulkarsu yana shugabantarsu shi ibn zubair can yazidu ya yi kira ya masa baya a bai masa ba shi kuma yanzu ga damar ta zo ta same shi mulki ya zo ya same shi to shi ma kuma yana so a zo a yi masa mubaya afon ya yi galaba kai ga marwan a sham ƙasar sham nake so in ce aka kashe wani mutum da ake ce da shi dahak ibn qais wanda amiri ne ta ɓangaren ibn zubair shugaba ne ibn zubair ya naɗa shi a sham dahak ibn qais al-amir marwan shi ma ya zo ya mutu shekara ta 65 Allah ya ɗauki ransa sai ɗansa abdulmalik ibn marwan kenan tunda shi ma babansa ya mutu sai ɗan ya tashi ya hau kujerarsa akwai wani wadda ake ce da shi al-muktar ibn abi ubaid shi kuma shi ma ya riƙe kufa ya galaba a kufa kufa wani gari ne a iraki kamar yadda aka sani duk waɗanda suke bin bayan ibn zubair suka gudu suka tafi can suka je kufa suka je gurin shi al-muktar ibn abi ubaid muhammad bin al-hanafiya da abdullahi ibn abbas a lokacin su kuma suna makka da muhammad ibn al-hanafiya da abdullahi ibn abbas suna a makka lokacin da aka kashe hussein jikan annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda suna makka shi abdullahi ibn zubair sai ya ce muhammad ibn hanafiya da abdullahi ibn abbas ya ce ku zo ku yi min mubaya ku zo ku bi ni a ku yi min mubaya sai suka ce ba za mu maka mubaya ba ba za mu maka mubaya ba ya ce suka ce za mu maka mubaya ne sai in mutane sun ijma'i hatta ya ci nasu sai mutane sun haɗu sun yadda sun yi ittifaƙi shikenan ibn zubair ya tsananta ya tsananta cewa lallai sai muhammad ibn hanafiya da ibn abbas sun zo sun yi masa wato mubaya sai labari ya kai wa muhtar shi wannan Muktar ibn Abi Ubaid gwamnan Kufa kenan a lokacin ai gashi gashi ba a yi wa Ibn Zubair mubaya'a ba ibn abbas da muhammad bin al-hanafiya ba su yi wa ibn abbas a ba su yi wa ibn zubair mubaya'a ba ya shirya rundunar yaƙi ya zo ya fitar da ibn abbas da muhammad ibn al-hanafiya daga garin makka ya kore su shi ma sannan kuma ya kimtsa ya ce to za a yaƙi za a yaƙi ba ni sunan shi a ibn zubair za a je a yaƙi abdullahi ibn zubair da shi muhammad ibn hanafiya da abdullahi bin abbas suka ce ba za mu yi yaƙe shi ba ba za mu yi faɗa da shi ba famtana'a suka ce gwanda mu koma mu koma ta'if suka koma wato wato ta'if to ibnu abi mulaika shine yake cewa na gaya wa dan abbas a lokacin ina masa musu ma'ana yana yi wa ibnu abbas nasiha ko yana musanta masa me yasa ba za ka yi mubaya'a wa abdullahi ibn zubair ba sai ce ai babansa yana yi masa bayanin matsayinsa mutum mai matsayi irin wannan abuhu ibn zubair a abuhu zubair babansa fa zubair ibn al'awam ne ɗaya daga cikin al'ashiratun mubashiri na biljanna mahaifiyarsa na na hawa na na asma binci abubakar ne siddiq kaji na biyu innarsa khalarsa na na aisha ce ummul mu'minina mutum mai wannan matsayin ya kai bin abbas ba za ka yi masa mubaya ba kakansa fa sayyidina abubakar siddiq ne ya zo a matsayinsa na shugaba ka ce ba za ka masa mubaya ba jaddatuhu mahaifiyar wato babansa zubair mahaifiyar babansa zubair ita ce safiya binti abdulmuttalib wadda gwagwalawa alaihi sallama abdullahi ibn muhammad al-musnadi malamin imam al-bukhari yake cewa wannan faƙultu li sufyan din nan shine yake cewa na gaya wa sufyan ibn uyaina isnaduhu isnaduhu ai isnadu hadha al-hadith kenan yake ne ma huwa isnadu wannan maganar me madogararta kamar so yake ce uzkur isnadahu ka ambata mu isnadinsa faƙala sai shi sufyan ya ce haddasana to amma fa shagalahu insanun sai wani ya shagaltar da shi suna zance bai ƙara masa ya ce ai ibnu jiraij ne ya gaya mun ba lam yaqul haddasana ibnu jiraij to wannan dalilin shine ya dauke shi a ba ni sunan shi bai faɗi isnadin ba abinda ake so anan a nuna mana shine kullum al'amari na mulki da kuke gani da shugabanci ana iya samun saɓani ko da ku tsakanin manyan mutane ne masu tsoron Allah kuma wannan sai yake nuna dole ne mutane su zama masu taka tsantsan akan abin da ya shafi harkar mulki ko sarauta kuma kar a yadda abin rikici ya shiga ciki don yana sabbaba yaƙi su mutane ba su suke mulkin ba mulkarsu ake yi amma sun yadda za su iya ba da jininsu a yi kashe-kashe don saboda wane suna iya yin haka a zubar da jini saboda wane ya samu galaba ko kuma a zubar da jini don saboda wane bai samu galaba ba so yana da kyau mutane su zama suna karanta tarihi kuma suna taka tsantsan abu na biyu wannan yana nuna mana kuma duk abin da mutum ya yi a mulki to galiban shi ma sai an masa haka abin yake duk abin da mutum zai zo shimfiɗa ya yi ya miƙe ƙafa ya yi ya yi to ka ba da lokaci shi ma wani wanda zai biyo bayansa wallahi sai ya zo ya aikata masa wannan abu kaga yanzu ai mun faɗa cewa ibn zubair ya ƙiye mu baya shi ma ɗin da aka zo sai gashi abdullahi bin abbas da muhammad bin hanafiya shi ma suka ƙisi mai mu baya kuma ya nemi ai mai mu baya to wannan sunna ce ta mulki sunna ce ta sarauta kai ba ma mulki da sarauta ba sunnar rayuwa tana tabbatar da duk mutumin da ya zo ya yi wani abu wanda yake ba daidai ba ne ko na kwarai Allah da hikimarsa sai ya nuna ma ɗauki misalin abu na kwarai in mutum ya yi na kwarai ya yi aikin kwarai to sai kaga Allah yana mai sakayya shi ma yana raye kafin ya mutu shi yasa ake son yin alheri haka kuma idan mutum ya kama yin tsiyawa mutane ya yi amfani da damar da yake da ita ya cutar da mutane ko ya yi wani abu mara kyau to ka zuba ido ka bashi lokaci in Allah ya sayar da shi ma sai an zuwa masa malamai suna ba da tarihi wani bawan Allah haka kawai ya ɗauki mahaifinsa ya je yanka shi mahaifi shi yasa ba a son aikata sharri don shi aikata sharri na so yake yi yadda ka san mai ne in ya zuba a wuri ya tana so ko ruwa in ya shiga wuri ya tana so wannan mutum haka kawai zai ɗauki uban sai yanka shi uba ya ci gaba da rayuwarsa an binne ubansa ya manta shekaru aru-aru ya manta lokacin sai zo ajalin sai zo shi ma sai ɗansa ya ɗauke shi ɗansa ya tsufa sai an yi mai jagora sai an rike shi ɗansa ya kama shi ya ce zo mu je wuri kaza suka tafi da ɗan sai da suka je daji Allah da iko fa shi faɗan bai san bai san ubansa ya kashe ubansa ba tarihi zai maimaita kansa ya ɗauke shi ya kai shi wannan gurin ya ce kwanta yau yanka ka zan yi kamar wasa ya ce subhanallah ibnun yadbahu abahu ya ce subhanallah yanzu daman ɗaya yanka ubansa ya ce yau yanka ka zan yi to ɗan bai san cewa shi ma kakansa ubansa anan yanka kakansa ba da zai ce ai ma ka yanka kakana sai kawai sai Allah ya tuno da shi shi uban sai tuno ce a haka ne ni ma anan na yanka ubana a wannan wurin haka yasa wuka ya yanke shi tilas ana sharhin hadisin nan ne kama ta dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal kamar yadda ka yi haka za a yi ma to mutane su daina bata kansu lokaci ko ku yi alheri ko ku yi sharri wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها in za ka tona ramin mugunta in ji bahaushe ka tona gajere don ba mamaki kai za ka fara fadawa ciki in ba ka fada ba kuma wani ka zai fada duk mutanen da suka shuka sharri wallahi gashi ‘ya'yansu da jikokinsu suna girban sharrin da suka shuka wasu suna mantawa in suka samu dama dama na gaya muku sun samu dama ko na mulki ko na sarauta ko dukiya ko matsayi ko wani abu mutum ya yin abin da ya ga dama tunda dama ya samu dama tunda ya samu dama bari ya yi abin da ya ga dama Allah sai ya zo ya jarrabi mutum da nisan kwana a zo a yi ta yanka maka tsaya kana gani bayan da za ka yi wallahi abin da ka shuka ne kake girbewa duk wanda ya shuka gero ba zai zo girbe ba in ka shuka dawa za ka zo ka girbe in ka shuka kaza za ka zo girbe haka duk wanda ya shuka sharri wallahi sai ya ga sharri a rayuwarsa haka kuma duk wanda ya alheri insha Allah sai ya ga alheri to shine sai mutum ya duba wa kansa me ya kamata ya zaba wallahi malam akwai abin da mutum zai zo ya yi na alheri ya mutu ya tafi kabari bayan shekara ɗari ‘ya'yansa suna cin moriyar wannan alherin da ya yi ko jikokinsa ko tattaɓa kunnensa kai ba shi ba ma wanda ya makotaka da shi ma sai ya amfana da shi alheri da kake ganinsa halin kirki da kake ganinsa ɗabi'a ta ƙwarai da kake gani sai a ce a ai wani makocin wani ne a taimaka masa sau nawa yanzu yau mutane suna suna saka sunan kakan suna alfahari da kakansu sai mutum ya je gure ya ce ai ni jikan wani ne ai saboda kawai ka zama jikan wani kana da jini da tsatso da wani sai ai maka wata alfarmar da miliyoyin kuɗi ba za su yi ma ba wallahi me ya jawo maka ashe kakan nan naka da ya zama mutumin kirki wannan kirkin da ya ne ya yi na so har jikansa da tattaɓa kunnensa ya amfana me yasa mutane ba za su su alheri ba haka kuma sharri haka kuma sharri duk wanda ya kulla sharri wallahi tallahi ya zuba ido ya gani sai ya ga ƙarshen rayuwarsa ai ga mutane nan wasu sun samu dama sun tsananta mutane damar ta zo ta kuɓuce wallahi wani idan ka gan shi malam ya zo wuce aka nuna ma aka ce wani ne sai ka ɗauki sadaka ka ba shi amma da sun samu dama ba abin da ba su ba wanda ba su karya ba ba wanda ba su rugurguza ba ba wanda ba su ci mutuncinsa ba ba wanda yanzu ku zai zo wucewa ta guri ka gan shi ka ce yanzu wani ne wannan ce wallahi wani ne wallahi in ka ba shi sadaka sai ya karba kuma bala'i fa tukunna ma sai ya mutu ya je kabari tukunna ai kwarai da gaske tashin hankali wallahi sai ka mutu ka je kabari sai a kiyama tukunna zaka ga masifar da ka shuka Allah ya nuna mana alheri na'am fulani eh eh fulani ta ta ta ta wadi ko gidda a keɓata ku gidda in ji fulani idan in kai abin da kake so to ku za ka ga abin da ba ka so Allah ka kiyaye mu ya rab wannan makaranta ce ta rayuwa malam eh na malam قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى قال حدثني قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكه قال وكان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمه مهلين
وبني أمية وبني أمية مهلين وإني والله لا أهله أبدا قال قال الناس بايع لابن الزبير فقلت وأين بهذا الأمر أمر أما أبوه فهواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر وأمه فذات المئات يريد أسماء وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة وأما أمته فزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد خديجة وأما أمته وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية ثم أفيكم في الإسلام ثم أفيكم في الإسلام قارئ للقرآن والله إن وصلوني وصلوني من قريب وإن ربوني ربوني أطفاء الكرام فآثر على على تويتات والأسامات والهميدات يريد أبطنا من بني أسد بني تويت وبني أسامة وبني أسامة وبني أسد إن ابن إن ابن أبي إن, إن ابن أبي العاص برز يمشي قديمية يعني عن يعني عبد الملك بن مروان وإنه لو ذنبه يعني ابن الزبير
طيب irin wannan hadisi ne da ya gabata muka karanta ya ƙara masa wani wato kwalliya da ƙare-ƙare da kuma ƙarin wasu maganganu a ƙarshe abdullahi ibn muhammad al-musnadi shine dai malamin bukhari daga malamin su kuma yahya ibn ma'in al-baghdadi al-hafiz al-mashhur yahya ibn ma'in imam al-jarh wa ta'dil kenan wanda ya rasu shekara ta 233 a madina yana shekara 70 da wani abu babban malami ne ibn ma'in إمام الجرح والتعديل daga malamin sa Hajjaj ibn Muhammad ah, al-Misisi ake cewa bisad daga ibn Jurayj shine Abdul Malik yace qala ibn Abi Mulaika ibn Abi Mulaika shine Abdullah ya fada wa kana bainahuma ai tsakanin ابن الزبير لابن عباس الضمير هنا يرجع إلى ابن الزبير وابن عباس كما يدني بياني وانا أبو ياشي irin da wani abu da yake faruwa na jayayya tsakanin almutakhassimai ne wasu malaman suka ce wa kana bainahuma dinnan sabani ne aka samu na kira'a kira'a sabani ne na ilimi tsakanin ibn zubair da ibn abbas ibn abbas yana ganin kaza ne ibn zubair yana ganin kaza ne kuma dukan suna ganin su sabai ne ko masu ilimi to akan ɗan samu sauyin fahimta tsakanin masu ilimi sai abin ya zama ya zama ƙurji shi sa ba a so a samu saɓani tsakanin malami da malami saboda kowa yana jin cewa shi ma yana iya ƙoƙarinsa ɗan uwansa ya nuna shi bai iya ba to sai ka ga shaidan ya zo ya shiga wasu kuma suka ce a wani abu ne ba na ba na wannan ba ibnu abi mulaika ya ce sai na yi sammako na je gurin ibnu abbas sai na ce da shi a turidu an tuƙatar ibn zubair so kake ka yaƙi abdullahi bin zubair ya kai ibnu abbas dukansu kuma gaba ɗaya suna da dangantaka da annabi na kusa ne da annabi dukansu da ibnu abbas ɗin da ibnu zubair ɗin kamar yadda ne muku bayani shi ibnu abi mulaika ya ce wai wannan saɓanin da yake faruwa tsakanin ku so kake ka yaƙi abdullahi ibnu zubair ya kai ibnu abbas ka halatta wato haramin allah bayan allah ya haramta a yaƙi a harami tun da ibnu zubair yana harami ya ƙasa za ka yi kana so ka halatta alƙitalu fil harami wannan yana nuna kenan ana iya samun saɓani ko da tsakanin aboki da aboki ko amini da amini ko makoci da makoci ko uwa da uwa rayuwa takan iya canjawa wani abu ya gindaya a samu rashin jituwa tsakanin wane da wane to amma sai a yan aiki da haƙuri sai a aiki da ilimi daman Allah ya yi mu yan adam dole mu saba tun daga shi dai duk mutane ne mu amma kamanninmu sun sha bamban haka kuma zukatanmu to shine daɗin ilimi sai mutum ya haƙuri wallahi ana iya samun tsakanin uba da ɗa ɗanka ya kasa fahimta ka kasa fahimtarsa kana gani ba yadda za ka yi da shi kullum in dai ka yi abu ba kwa daidaitawa da shi shi ma kuma yana ganin ba daidai kake ba ana iya samun haka sai ya ce da shi ibn abbas ya ce ma'azallah Allah kiyaye Allah ya tsare ni a ta'awwazu min Allah billahi kenan yaya zan yi in halatta abin da Allah ya haramta an halatta yaƙi a harami ai ba a yaƙi a haramin maka ko madina ai ba a yi ya za a yi aimin wannan maganar yace inna Allah kataba ibn Zubair ai Allah ya kaddara shine kataba kataba ana ana nufin kaddara ya kaddarta ibn Zubair da bani Umayya da ibn Zubair da bani Umayya muhillin ana nufin muhillina mubihina alqital fil haram sune suke da daman su halatta wato yin yaƙi a harami a fatul bari hafiz ibn hajar al-asqalani yace inna ma nasaba ibn zubair lidhalika wa in kana banu umayya hum alladhina ibtada'uhu bil qitali yace ya danganta ibn zubair abdullahi shi abdullahi ibn abbas ya danganta ibn zubair cewa shine ya halatta fada ko ya halatta yaki a haramin makka duk da cewa banu umayya su ne suka fari yakin ba abdullahi bin zubair bane ya fari yakin dan banu umayya su suka kewaye shi abdullahi ibnu azubair kuma sai ya ga cewa ya kamata ya ba wa kansa kariya shi ibnu zubair bayan allah ya sa ya kori banu umayya sai kuma ya tsare banu hashim kuma ya ce to ku zo ku yi mu baya to tsare sunan da ya yi shi ne ake cewa ibn zubair wato ya yi izini da halatta yaƙi a harami tun da an samu jayayya a nan abinda ake so a ce mana shi abdullahi ibn abbas ya kore zancen nan daga kansa shi bai zai halatta abinda allah ya haramta ba amma ibn zubair tun da shi ne shugaba da yake so a yi masa mubaya'a shi ya halatta a yi faɗa tun daga abin da ya faru rikici da aka samu na cewa sai an yi masa mubaya amma me ya faru banu umayya su suka fare shi da yakin to shi kuma ya kokarin kare kansa bayan ya kare kansa kuma ya kara gaba to shine abin da ibn abbas ke nufi yace yace wa inni wallahi la la uhillu wallahi ni bazan halatta yaki a harami ba abadan har abada eh bazan taba yin haka ba ibn abbas yace qala nasu mutane sun faɗa waɗanda suke bin bayan abdullahi ibn zubair bayan ali ibn zubair sun ce min ka yi wa ibn zubair mubaya'a da khilafa abdullahi dan abbas sai ya ce sai na gaya musu wa aina bi hadha al-amri anhu wa aina bi hadha al-amri anhu ai abinda yake nufi al-khilafa ma'ana ai alkhilafatu laysat ba'ida anhu ai halifancin ai ba abu ne nisantacce a ga ga ibn zubair ba koda ban yi masa mubaya'a ba ai yana kusa da halifanci shine wa aina bi hadha al-amri anhu abinda yake nufi ai laysat alkhilafa ba'idatun anhu saboda yana da sharaf da waɗanda suka wato ɗaukaka kenan bi aslafihin ladhi alladhina zakarahum yace mutumin da amma abuhu fa hawari nabi sallallahu alaihi wasallam baban sa fa shine bodyguard shine hawari in an ce hawariyuna qala alhawariyuna nahnu ansarullah ma'ana yan ta mutunwa ne masu karewa ne kowane annabi yana da hawari ɗinsa yan gaba-gaba annabi isa yana da hawariyuna annabi muhammadu ma yana da hawariyuna daga cikin hawariyuna annabi akwai baban wannan azubair yi zubair bin al'awwam ya ce hawari hadisi da kulle nabiyin hawari wa hawari ummati azubair kowane annabi yana da hawari hawarin al'ummata shine zubair kuma kowane mutum damun zaga akwai ɗanta mutunsa wanda yake gashi kawai shi rayuwarsa ya gama yadda da wani kawai yana tare da wani ko meye ma inda akan wani ne ya yadda kawai aje aje a nike gaba ɗaya a ƙone duka duk ma abin da za a yi ibnu abbas ya ce to a ai babban mutum ne ibnu zubair ma'ana yana yana shafa abin ruwan sanyi yawa ba gaba nake da shi ba ba ƙiyayya nake da shi ba ba kaza kaza ai ba mutum ne wanda ya nisanci wannan ba wanda babansa hawari ne tunda annabi ya ce hawari na ne mai taimako na ne kenan hawari nasiri mai taimako yuridu bi zalika ibn abbas az-zubair ibn abbas yana nufin zubair ibn al-awwam yace kakansa fa jadduhu fa sahibul ghar shi wannan abdullahi da ake ta rikici ba a yi masa mubaya ba kakansa fa kakansa wato baban abinan ɗinsa kenan baban mamarsa eh kakansa ta wajen uwa kakansa ba kakarsa ba kakansa wa amma jaddu fa sahibul ghar yace abubakar ne fa yuridu bidhalika ibnu abbas abubakar siddiq abubakar siddiq shine sahibul ghari ai qur'ani ne ce da shi ir ya qulu li sahibi ko shine mahallin shahid din karatun ma gaba daya shikenan kawai fa sahibul ghar babansa kakansa fa shine sahibul ghar iz yaqulu iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana to ya zan yi jayayya da wannan mutumin da yake kakansa ma qur'ani ya ce shi ne wa amma ummuhu yace fa zatun nitaq ko a wata riwayar zatun nitaqaini mahaifiyarsa ita ce wato mai gyale ana ce da ita mai gyale saboda ta yi amfani da zaninta ko gyalanta ta yaga ta yi wa manzan Allah sufura kuma ta taimaki manzan Allah wajen shayar da shi a lokacin da za su yi hijira ita wannan asma din yar wannan na Aisha lokacin da annabi zai yi hijira ta taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi amfani da wannan gyalanta ta daure ta dauki abinci take dauka ta boye abincin dan kada a gane ita take dakon abinci ta kai wa annabi da abubakar ta kai musu kogon nan sani ko za ku iya ganewa ku tuna yanzu ba na gaya muku ba annabi sun yi hijira sun taho da shi da abubakar suka makale a wannan kogo hanyar ta'if gar saur kwana da kwanaki to ita wannan na na asma'u mahaifiyar wannan abdullahi din da muke magana a kan shi a ‘yar uwa ce ga nana Aisha mata annabi kuma ‘yar sayidina abubakar ce kula ‘yar sayidina abubakar mahaifiyar wannan abdullahi ibn zubair sannan kuma ‘yar uwar ha mata annabi Aisha sannan kuma lokacin da annabi ya hijirar nan daga makka zuwa madina za su tafi suka fita suka gudu da shi da abubakar suka ɓoye wa kafirai nake nufi ita ce ta ɗauki nauyin ɗauko abinci daga cikin makka sai ta ɗauki zaninta sai ta yaga sai ta ɗaure abincin ta ɓoye don kada kafirai su gane ta in an ga ta ɗauki riƙe-riƙe kayan abinci za a ce ke ina za ki je to sai take janjamin abincin take ɗaure shi take goya shi kamar yadda mace za ta goya ɗa ta ɗaukar musu abinci ta ɗaukar musu abin sha sai ta je ta faki ido ba kowa sai ta yi maza sai ta miƙawa annabi da abubakar a cikin kogon nan sai ta maza ta dawo to saboda wannan yaga zaninta da ta yi ta yi wa annabi hidima da wannan zanin shine annabi yake ce da ita zatun ne ai wannan sunan sunan daraja ne sunan hidima ne ga annabi ai ta azurta da wannan su idan annabi ya gaya wa mutum wani suna ko wani lakabi rike shi suke gam kamar yadda Ali bin Abi Talib wata rana rashin jituwa ya hada shi tsakaninsa da Fatima yar annabi Fatima yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh mata sai a hankali ta hada masa abin da ta hada masa masha Allah yayi fushi yazo masallaci kurin ya kwanta a masallaci ya kwanta a ƙasa saboda shi masallaci annabi ba shi fada malam ba shimfiɗa ƙasa ne yashi ne da haka bacci ya kama shi ya yi fushi ya zo ya kwanta a masallaci ta birgima duk timbinsa gaba ɗaya duk ƙasa ya yi yaji ana haka sai manzo Allah ya zo wucewa sai ya ga mutum a masallaci yana duba sai ga aliyu ne sai san lalle akwai matsala ya aka yi aliyu ya zo yana birgima a masallaci yana kwance ashe wannan yana nuna in aka hada maka zafi a gida sai ka tafi ofis kwarai da gaske ko ka tafi wani ko ka je masallaci ka je kai ta zikiri kai ta salati wani zai dauka tsoron Allah ne kawo ka a ce wahala ce ta kawo ka amma dai za ka samu lada insha Allah to annabi da ya zo wucewa ya gan shi sai ya tashe shi yana kaɗe masa ƙasa yana cewa qum abat turab قم أبا التراب قم أبا التراب تاشي تاشي أبا التراب ma'ana baban turbaya mai ƙasa a jikinsa annabi yake mai barkwanci yake gaya ma wannan aliyu ya ce babu sunan da nake son sa irin ka ce min abu turab saboda annabi ne ya gaya mu to ita ma ita ce zatun ne ko zatun nitaq yanzu kun gane zatun nitaq ko fai to ai kaga ta samu matsayi Allahu akbar asma yar uwar nana aisha yar gidan sayyidina abubakar as-siddiq asma binti abubakar kaga wannan yana nuna abubakar wato gidansa yayi albarka sun sani ko kun gane gidan sayyidina abubakar yayi albarka na farko shi din da ya zama nan bawan din annabi shi abubakar yassa yar abubakar ita kuma ita ita ce number one din annabi a cikin mata lamba ɗayan annabi sai na abubakar lamba ɗayan manzan Allah a cikin mata yar abubakar ka duba yanzu da aka zo za a yi hijiran za a tafi da abubakar ɗin da annabin za a tafi a duk makka gaba ɗaya matar da ta yi ta musu hidiman kawo musu abinci ta yi basira ta ce bari ta bi su ta kai musu abinci ɗin nan ita cewa asma'u yar gidan sayyidina abubakar kai albarkar gidan sayyidina abubakar ya isa dai haka wani sahabi ya faɗa ce ku dai gidan abubakar albarkar ku ba za ta ƙare ba shi'a kuma sun yi sun yi rashin albarka su kuma sun yi asara su kuma a duniya ba gidan da suke la'anta su zaga 'yan shi'a irin gidan abubakar kuma muna maimaita irin wannan ne don saboda mutane su gane illar aƙida shi'a shi'a yahudanci ne shi'a ba musulunci ba ne wallahi tallahi za a koro karatu da jawabi kawai sai kaga shi'a sun yi felin wa amma khalatuhu innasa yace ummul mu'minina yuridu ibnu abbas aishata yana nufin nana aisha nana aisha innasa ce shi abdullahi bin zubair tunda yar uwar mahaifiyarsa ce wa amma ammatuhu amma sagwaggonsa fa zaujin nabi fa wannan mutumi ya samu fadala matar annabi ne gwaggwansa shi fa duk gaba ɗaya abun a haɗe yake da annabi da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi khadija an ce an yi itilaƙin khala ce gare shi ta jan wuzan amma ana nufin ita na na khadija asali wato gwaggon babansa ne yar uwar mahaifi wato na na khadija yar uwar mahaifin baban shi eh azubair saboda ita sunanta khadija binti khuwailid bin asad zubair shi kuma ibn al-awwam ibn khuwailid ibn asad ka gani ayan bafani ne wa amma ammatun nabi fajaddatu goggon annabi kuma kakarsa ce wannan bawan Allah ai ummu abihi mahaifiyar babansa Abdullahi ibn Abbas yana nufin Safiya binti Abdul Muttalib kenan na yana nufin Safiya binti Abdul Muttalib ibnu abbas shi kansa malam yana da basira lissafin wannan abin malam ai yayi kokari akwai basira to jama'a wannan yake nuna Allah yakan yi mutum guda ya kewaye shi da gata a tattare da shi da yawa damu damu haka wasu Allah yake musu wannan matsayi da daraja sannan kuma yi bayanin sharaf ɗinsa ɗaukakansa da ainihin wato bi sifatihi al-dhatiyya al-hamida sifa zatiya ma'ana sifarsa ta zati yana da wasu ɗabi'u kuma bayan wannan dangantaka na jini to akwai kuma wata sifa ta ɗabi'a da Allah ya masa mai kyau ya ce sun ma'afifin fil islam abdullahi bin zubair ai mutum ne mai kamewa a musulunci in an ce afif wato naziha shine afif afifun nazihun wato mutum mai tsafta mai kamewa dukkan abu na wulakanci dukkan abu na tozarta dukkan abu na ci baya to baya ya ciki shi abdullahi bin zubair shine an ci ake ce da shi hafif baya shiga abin tozarta baya shiga abin wulakanta shi yasa ake ce da ake sawa mace suna afifa afifa afifa daidai yake da naziha afifa naziha ma'ana kamammiyar mace ba ta shiga cikin wulaƙanci ba ta shiga cikin tozarta ka san akwai mutanen da Allah yakan yi su wasu ga su mutane ne amma ba sa kare mutuncinsu da fadawa inda za su tozarta sai ka ga mutum ya ji ya shiga wata harka can ya wulakanta an ja shi a ƙasa a ce me kai ka wannan abu ka zubar da mutuncinka ka tozarta ka wulakanta ka yi kaza ba zai hana kuma gobe kuma gobe ka daɗa ganin ya fada ba wani kuma za ka ga duk abin da zai taɓa masa mutuncinsa to yana kula da mutuncinsa baya yadda ba sani ko kuna ganewa Allah yakan yi mutum yana cikin baiwar da ubangiji zai ma ka zama mai basira mai ganewa duk abin da ka auna ka duba zai taɓa mutuncinka to ba ka shigarsa to wannan shine iffa kamewa wani ya yadda a jashi a ƙasa yi wulakanta don ya samu wata biyan bukata ta duniya wani kuma wallahi ba zai karba ba ko me za ka bashi ce kaza a'a ba ni ba kai hakuri da Allah ba zan iya ba wallahi haka zai gaya ma limadha li'annahu afif saboda mutum ne mai nazih afif nazih mai kamewa kuma wannan dacewa ne a rayuwa Allah ya taimake ka ka zama mai kula yanzu za a zo a shirya wani abu idan aka shirya wani abu in baka mai karatun ta nutsu ba daga ƙarshe ƙarshen abin wasu za su samu biyan bukata kai kuma ka wulakanta to kar ka shiga kada ka zo ka tozarta don ka faranta wa wani wannan ba addini ba ne ko ka je ka shiga wata mu'amalar da wani zai ja ka a ƙasa duk abin da ka san wani zai zubar da mutuncinka ya ja ka a ƙasa da iyalinka da 'ya'yanka da darajarka da matsayinka a cikin al'umma ka je ka shiga cikin wani abu da za ka wulakanta wannan bai yi bayi duk abu na wulakanci karka ɗauke shi saboda neman duniya wani labari ake ba mu labari marar daɗi a karmakalla misali akan wannan marar daɗi marar daɗi Allah ka kiyaye mu da san duniya wani ne wai ya yi karatu ya karanta ƙur'ani wai har ya haddace alƙur'ani wani attajiri ya je neman arziki wai sa'a ta samun abin duniya a wajen wani boka sai bokan sai ya bashi ƙa'idojin da zai bi don kuɗin sai dawwama ya ƙaru ya haɓaka bokan sai ce masa ka je ka samu yaro mahaddacin ƙur'ani izu sittin ka ɗauke shi ka biya masa umara ku tafi kuma ka je ka samu hotel ɗin da yake mafi kusanci da ɗakin Allah ka yi luwaɗi da yaron nan kun ji wani labari marar daɗi kun ji wani abu na daɗe ban ji bala'i mara kyau irin wannan ba insha Allah saboda san duniya kaji ko kaga san duniya ko Allah ka kiyaye mu haka iya yadda aka yi masa password aka yi masa komai aka biya masa kuma shi din ya je yayi wannan abin da shi din sun aka yanda mai labarin yake bawa ga su ga harami hotel din da fi kowanne harami ya kwanta da shi ya luwaɗi da shi don ya samu biyan bukatarsa kuma aka dawo aka yi mai guzuri ya dawo gida la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wani kayansa aka makale masa aka rike masa kwastam ko me aka rike masa aka ce ka je gurin wane ku gana da shi zai maka hanya zai sa a sake ma kayanka amma kuma fa sai ya yi luwaɗi da kai wanda ake bani labari yana yin wannan abun ya mutu yanzu yana kabari ma'ana wanda yake yin luwaɗin ya biya maka bukata amma ya luwaɗi da kai ya mutu Allah ya kashe shi yana kwanci a kabari yanzu zai je tarar da tsayar da ya shuka shi ne damar ɗazu a karatu na gaya muku duk abin da mutum ya yi na sharri ko na abu akwai ƙarshensa sai mutumin nan sai ya ce sau ɗaya zai ko sau biyu ko kuma sau nawa ce a sau ɗaya ne kawai ya duba ya duba ya ga hasarar kayan da zai yi dinnan da kudinsa da zai rasa ya ce kai bari ya je ba da mutuncinsa a yi kuma ya je ba da kuma aka yi kuma aka yi masa hanya din wato idan ana gaya maka rashin mutunci da rashin arziki da iskanci da tsiya da mutane suke yi na sabawa Allah da keta dokar Allah wato ba za ka iya bacci ba shi yasa muke cikin masifin da muke ciki a yau kuma mutum ɗaya zai iya yanka tsayar da Allah zai gana wa mutane azaba shekaru aru-aru to suna nan mutum ya yi abin da zai zubar da mutuncinsa don ya samu biyan bukata to ka zama afif ka zama mai kamewa komi na wulakanci karka ɗauke shi kuma karka yadda a gidanka a jawo maka abin wulakanci duk abin da zai jawo taɓa mutuncinka da 'ya'yanka da zuri'arka karka yadda wani dangi ko wani uwa ya kawo maka shi karka yadda da wannan ka ce ba a yi a wajena ba zan yi ba ai kaza kaza ne kaza kaza da sauransu ka ce ba ran yi ba ba zan yi ba ban san shi ba ba zan yi ba to ka zama mai hafif to shine yace mutum ne mai kamewa a addini makarancin alkur'ani za mu karisa gobe insha Allah waɗannan sifofi da aka faɗi wannan bawan Allah Abdullahi bin Zubair yana kwance a kabari yanzu amma ka duba hali na kwarai to wannan shine rayuwa mai daɗi mutum ya kyautata rayuwarsa ya mutu ya bar tarihin arziki tarihin kirki a faɗi alheri akan mutum ba wai mutum ya zo shuka bala'i ya tafi ya bar bala'i ba Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa